Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau saba ishirin ga watan Jumadal Akhir. Hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallama shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas. Daidai da ishirin da shidda ga watan Maris. miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2017 ci gaba da karatun littafin mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri Allah shi mishi rahama in ba ku manta ba muna cikin babi mai tsoratarwa game da jayayya da kuma musu da jidali ko duk ma'anarsu guda da kuma nuna rinjaye ga abokin jayayyarka sannan da kwaɗaitarwa ga barin jayayya ga mai gaskiya da wanda baya da gaskiya jiya duk mun karanta hadisai game da haka nan ko to isuwa insha Allah za mu tashi hadisan Aisha yau yace wa an Aishata radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna abgadar rijali ilallahi al'aladdul khasim rawahul bukhari wa muslimun wa tirmidhi wa nasa'i hadisin mu ci gaba dai da bayani dangane da hana jayayya da husuma an karɓo shi daga nana aisha yarda allah tabbata gare ta aisha ta ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ina abgadar rijali lalle mafi kyamatuwar mutane ilallahi zuwa ga allah nan da an ka ce rijal ba ana nufin maza kawai ba har da mata don haka maimakon ka ce mazaje sai ka ce mutane kaga in ka ce mutane har mata sun shigo duk da yake wani ya bambanta ya ce da mutane da mata ya fi da mata da cikin mutane ko amma dai su mata mutane ne to shine aisha ta ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce inna abgadar rijali ilallahi lalle mafi kyamatuwar mutane zuwa ga allah cikin mutane waɗanda allah ya fi ƙi shine alladdul khasim mutum mai tsananin husuma shine ma'anar alladdul khasim ai shadidul husumati kun fahimta mutum mai tsananin husuma ko mai tsananin husuma to duk wanda adda husuma mai yawa kullun cikin musu yake kullun cikin jidali yake kullun cikin gardandami to wannan shine mutum wanda Allah ya fiki subhanallahi yace rawahul bukhari wa muslimun kaga imam al-bukhari da imam muslim da imam tirmidhi da imam an-nasa'i sun ka fitar da wannan hadisi don haka ba sai an ce ma hadisin ingantacce bane kai da kanka sai ingantacce ne hadisi ne muttafaqun alaihi kun ji wannan da imam al-munzir bai ka hadisi ko guda ba illa wannan wannan ya wadatar kuma ya isa ga duk mai imani ga duk mai hankali ya gano cewa husuma ba ta da kyau ku kalli kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna abgadar rijal mafi kyamatar mutane illallahi zuwa ga Allah cikin mutane mutum wanda Allah ya fiƙi shine alladul khasim mutum mai tsananin husuma mai jayayya komi sai yayi jayayya gare shi jama'a dan gardama dan musu don haka akwai mai son ya zan cikin waɗanda Allah ya fiƙi to kama kanka daga jayayya jayayya ba ta da kyau kun fahimta ko da kana da gaskiya in dai ba ta bayyanar da gaskiyar ba ce kuma ko wurin bayyanar da gaskiyar in ka ga fitina za ta shi to a bari haka nan ba duk mun yoshi ba jiya to Allah ya shirya da mu ya raba mu da jayayya qauluhu fada ce da yace al-aladdu me ma'anar aladdu bi tashdidid dalil muhmala dawa dalon wadda ba ta da digo shadda aladdu huwa shadidul husuma shine mai tsananin husuma aladdul khisam ko cikin aya aladdul khisam yace alkhasimu ita kuma kalma alkhasimu bi kasr sadil muhammala da wa sadun wadda ba ta da dago kasara alkhasimu huwa alladhi yahujju man yukhasimu shine mai rinjayar wanda yake jayayya da shi kullun yayi jayayya shi bukata ta kullun yayi jayayya da wani bukata ta yi a ce shi yayi kai ya rinjaya kaga sabanin imamu shafi'i ko yace ni in ni jayayya da mutum na fi son a ce shi adda hujja ba ni ba dan me don in hujja hujja ta zangare to zan karu amma in ni adda hujja kaga ban karu da komi ba to shi kullum abin da yake so dai a ce shi adda gaskiya shi ba mai gaskiya illa shi kullum an kai jaya shi adda gaskiya to barin baka wata formula kullum kaga kai in kai yi jayayya ka tabbatar ma kanka kai adda gaskiya ka ɗauki kanka mahaukaci alama ce ta wani nau'in hauka ne kun fahimta nau'i ne na hauka ka ɗauka kai adda kai kullum kai adda gaskiya sanda duk kai jayayya kai adda gaskiya sauran mutane su abba daidai ba Allah ya tsare mu to shine yace huwa alladhi yahujju man yukhasimuhu al-khasimu shine wanda ke ke rinjayar wanda yake jayayya da shi mai tsananin husuma wanda kullun sun yake yayi rinjaye kuma ɗan an kai jayayya shi a sama shi yayi kai to irin wannan ba yana cikin mutanen da Allah ya fiki Allah ya tsare mu da tsari ne warwaya an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala كفى بك إثما الله تظالم خاسما رواه الترمذي وقال حديث غريب hadisin mu na gaba ya ce an ruwaito shi daga ɗan abbas yarda allah tabbata gare su cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ka bika ithman ya isa laifi gare ka allah ta zala ya zan baka gushe ba muhasiman kana mai husuma kullum kai cikin husuma hake cikin jayayya cikin musu gardandami jidali to ya ishe ka laifi kai mai laifi ne wannan ya isa ba sai ka yi zina ba ba sai ka yi sata ba sai ka yi giba ba sai ka yi tariku sala wannan ya ishe ka laifi zama kullum cikin jayayya ya ishe ka laifi wanda ke iya kai ka wuta kun fahimta shine ma'anar kafa bika ithman kowa da ya san ithman kuma kowa ya san kafa kafa beka ithman wayannan kalmomi ko ko ko fassara ba na baki in baka fassara an kai masa kowa ya san su Allah ta zala daga zala ya zulu izala eh shine yace kafa bika ithman ya isa laifi gare ka ya kai bawan Allah Allah ta zala ya zan baka gushe ba kaga daga zala an ka samu izala me izala izalatul bid'ati wa iqamat wa iqamatus sunnati gusar da bid'a da tsayar da sunna duk wanda baya wannan ba musulmin kware bane wanda bai gusar da sunna ya tsaye da bai gusar da bid'a ya tsaye da sunna to yana ga wani hannu mi yake to sunna yake gusarwa ya tsaye da bid'a kaga shi kowa ya zan dan izala ni dai na ɗan izala ne kufa duk ɗan izala hauke ko izali yuna to Allah ya tabbatar da mu akan izala dama ba ba wani to meye bambancin izala da sauran ɗariƙo sauran ɗariƙo sun taho da wasu aƙidoji da wasu ayyuka waɗanda saba ma shari'a amma ita izala ba ɗariƙa ba ce babu wani abu illa abinda izala shine ka tsaye da sunnar manzon Allah sannan ka gusar da bid'a shikenan ka san dan izala kuma ko baka faɗi da bakin ka ba in dai kan nisanci bid'a ka tsaye da sunna ka san kana cikin mu tsaye da sunna ɗaya ka nisanci bid'a shike ba sai ka buɗe baki ba akwai waɗanda ka jin kunya cewa su ƴan izala ne an ɗauke su ba sai kun ce ba ku yi ɗaya abin tsaye da sunna ɗaya ka gusar da bid'a shikenan ba sai ka faɗi da bakin ka mun isan ma mun haɗa ma ka zan ɗan izala an yi ma rijista Allah ya shiryar da mu to sai dai izala aiki ce ya ku bayan Allah ba zancen baki ce ba kawai ku kalli yadda sunan yake cewa an kai izalatul bid'ati wa iqamatus sunnati gusar da bid'a da tsaye da sunna don hakan ga baka zan ɗan izala ba don ka faɗi da baki amma baka baka sunna kuma ga ka dumu-dumu cikin bid'a baka zan dan izala ba in kuma ka zan sai mu ce jabon dan izala dan izala kware kan shine wanda sunna sunnar manzon Allah Allah ra's wal ain sunnar manzon Allah bakin rai bakin fama bid'a ko bid'a sam duk wanda ya zo da bid'a ba za ka yi ba ba za ka taimaka mai gaba ba za ka bata goyon baya ba kun fahimta to shi da izala Allah ka tabbatar da mu 'yan izala to shi ne ya ce ka fabika ithman Allah ta zalama khasiman ya ishe ka zunubi ya zamba ka gushe ba kana mai husuma kullun cikin husuma haki kullun kai dan musu dan gardama dan jayayya dan tashin tashina dan tayar da zaune tsaye to ya ishe ka laifi ya ce rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun garibi ya ce hadisi ne garibi haka yake akwai wani nan wanda yake da ifi don haka wannan hadisi hadisi ne da ifi وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر magana ta ta kai su ya kai su ya kai ganga rawahu abu dawud wa ibn hibban fi sahihihi wa rawahu dabrani wa ghayruhu min hadith zaid ibn thabit hadisin mu mai bima na karshe cikin wannan babin an karbo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalca manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce almira'u fil qur'ani musu ga alqur'ani kufrun kafirci ne musu musu ga alqur'ani musun me kai musun cewa alqur'ani ba littafi ne da ba da wurin Allah yake ba irin yadda kafiran makka sun kai kun fahimta ka musanta cewa qur'ani ba littafin Allah bane ne ko ka musanta cewa alkur'ani ba gaskiya ba ne kun fahimta wannan kafirci ne ko kuma ka musanta wani hukunci da ƙur'ani yake ɗauke da shi ƙur'ani ya ce yi ka cewa wal ba haka ba ne a'a ka zan kafiri wa ma ya jihadu bi ayatina illal kafiruna ba mai musu da ayoyinmu sai kafirai kun fahimta don haka shine ma'anar almira'u fil qur'ani kufrun musu ga abin da ya shafi alqur'ani kafirci ne daidai da lafuzzan lafuzzan alqur'ani ka musanta su lafazi guda kan musanta ka zan kafiri kun fahimta ka musanta duk abin da an musu ko jayayya ko jidali duk ba ma'anarsa guda ba to duk abin ga abin da ya shafi qur'ani ka tsaya jayayya ga wani abu wannan ka zama kafiri Allah ya tsare mu yace rawahu abu dawuda imam imam abu dawud ya rawaito shi ibn hibbana da imam ibn hibbana fi sahihihi cikin littafinsa warawahu dabrani wa gairuhu imam dabrani ma da waninsa duk sun rawaito shi min hadisi min hadisi zaid ibn thabit daga hadisin zaid dan thabit haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun kaga ashe ba a sun musu ko jiya mun karanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya tarar da sahabbansa suna musu wannan ya jawo aya wannan ya jawo aya suna gardama me yayi sai yayi fushi yayi musu fada yanzu wannan ya zan darasi gare ku ko sai an ƙara kaga ashe ja maimakon jaya a tai ayi karatu dama wanda da kun ga ya cika musu ga abin da ya shafi ilimi ilimin bai tsaya ba kun fahimta a tai a yi karatu maimakon musu maimakon ku ɓata lokacinku ga jayayya da gardandami a tai a yi karatu lokacin nan da za ku ɓatawa kuna gardama ku ɓata shi ga karatu kun samu ƙari amma gardama ba abin za ta kai ku illa husuma rayuka su ɓaci a jehi juna da miyagun maganganu tun da dama ba mu da hankuri in mun kai musu ya zan sababiyar rabuwa a kafirta juna a raba masallatai da sauran dai sharurruka Allah ya tsare mu sai hadisi na ƙarshe cikin wannan babin ya ce wa nimna abbasin radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallama anna isa alaihi salamu ƙala innamal umuru thalathatun amrun tabayyana laka rushduhu ba rushdahu ba rushduhu fattabi'uhu wa amrun tabayyana laka gayyuhu fashtanibhu wa amrun ikhtulifa fihi faruddahu ila alimihi رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به ولكن فيه بعض hadisin mu na ƙarshe an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su annin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ko ya karɓo daga annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi anna isa alaihi salamu kala cewa annabi isa dan maryam amincin allah ya tabbata gare shi ya ce annabi isa ya ce innamal umuru thalathatun al'amurra na addini ya ku jama'a da na duniya sun kasu kashe uku babu na hudu al'amurra na addini da na duniya sun kasu kashe uku na farko amurin ta bayyana laka rushduhu al'amarin da shari'a ta ta bayyana gare ka ta bayyana gare ka bila adana shakkin cewa wannan al'amari shari'a ne to irin wannan fatta biyu sai ka bi shi kawai duk abin da ya bayyana gare ka shari'a ne mai an ka nema gare ka sai ka te kai wa amrun na biyu kuma al'amarin da ta bayyana laka gayyuhu batarsa ta bayyana gare ka wannan shi ma bila adana shakkin without, without any iota of doubt wannan abu bata ne kun fahimta babu wani shakka wannan abu bata ne ya ce fashta ne ba sai ka nisance shi inda kana son gamawa lafiya duk abin da ya bayyana bata ne mai an ka nema gare mu mu nisance shi ko an ce mu yi bata a'a mu nisance shi ko sai na uku ya ce wa amrun da kuma wani al'amari ikhtilafi wanda an yi saɓani wasu suna ganin shari'a ne wasu na ganin ɓata ne wasu na ganin wannan al'amarin alkhairi ne wasu na ganin sharri ne to shi kuma irinsa faruddahu ila alimi sai ka mayar da sanin hukuncinsa zuwa ga masaninsa sai ka ce ka samu malami na sunna mai tsoron Allah sai ka yi mai fatawa a karamakallahu abu kaza an yi saɓani me ya tsakani da Allah hukuncin musulunci game da shi in ya faɗa ma ka fita da cikin saɓani ko hayo kana ciki Shi kenan to da ka riƙe uku ɗin nan kenan ka fita da cikin saɓani rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul kabir bi isnadin la ba asabihi da isnadi wanda yake ba laifi ga isnadin Allah ya gafarta mai wallahi akwai laifi domin cikin isnadin akwai matarukun da haka hadisin da ifin jiddan ne amma da ya inganta me wannan hadisin yake son ya karantar da mu yake karantar da mu da ya inganta na ce muku bai inganta ba ko to da ya inganta hadisin yana nuna mana hanyar kubuta daga saɓani hanyar kubuta daga jayayya hanyar kubuta daga musu hanyar kubuta daga husuma hanyar kubuta daga jidali ba shi ne babin ya karantar da mu ba to yanzu an yi hadisai ga sunan suna nuna mana muhimmancin ka kama kanka daga jidali da husuma ko da musu eh to yaya za ka bi ka kare kanka daga gare su to shine inda hadisin ga ya inganta abin da yake dauke da shi yana karantar da mu hanyar kubuta yace al'amurra duka uku ne al'amurra duka na duniya uku ne in na addini ne in na duniya uku ne ba su wuce ɗayan uku na farko abin da yake shari'a ne tsintsa ko baka tambaye kowa ba ka san sallah shari'a ce sallah shari'a ce ko bata shari'a ce azumi fa da na nafila da na farilla zakka fa karatu alqur'ani fa istighfari abin ga zikirin Allah wayannan ba sai ka tambaye kowa ba ka san shari'a ne sai ce to te kai duk abin da ka tabbatar da shari'a ne ka rike hijabin jabin kakkai wasa da shi fattabi'uhu shine ma'ana fattabi'uhu kun ji na farko sai na biyu shi ko al'amarin da ya ba sai in ka in ka duci jahilci ba dai aka jahilci annan ba duci shi da bai taba karatun ko Allah bai taba zuwa makaranta ba kun bai hira da kowa balle ya samu karuwa to in ka fi duci jahilci shi ko al'amari kaza ka san bata ne duk wanda ka shan giya ya san giya bata ce ko akwai wanda bai sani ba in kai ko kwalbar da aka zuba mata sun giyar bata da kyau in kai akwalba baya ka shan giya annan ba to in kai akwalba duk mai shan abin da ke sa maye ya batar mai da hankali nai wani ustazu ya zo ya mai wa'azi idi sunna ɗaya ne makahu da waiwaya ko ko bi a faɗi ne kawai jaki shurin walƙiya duk mai shan abin maye ya san cewa wannan abu da yake yi bata ne haka ne ko ba haka ba ne duk wanda ka zina jama'a yake neman matan da ba halalinsa ba ya san wannan abu baya da kyau ya san bata ne zina bata ce kun fahimta ko akwai wanda bai san zina bata da kyau ba akwai wanda bai sani ba kowa ya san bata da kyau duk mai luwaɗi ka tsaya ma wa ɗan luwaɗi wa'azi ka bata lokaci ya fi ka sanin munin luwaɗin shi da ka yi haka yake ko ba haka yake ba don yau dan liwaɗi musamman 'yan an san yana liwaɗi bai ya zama cikin mutane in ka ga dan liwaɗi ya gwa matsoku ba ku san da shi ba kuma da ta bayyana bai komowa haka yake ko ba haka yake ba don haka dan liwaɗi bai ya zama cikin mutane in ka ga dan liwaɗi to gungun su ne sai dai wasu wasu can sai tasu majalisa majalisar masu warin kashi sannan ɗan lewaɗi ya san baya da lafiya yau in ka tashi ka tafi asibiti baka da lafiya daga cikin abubuwan da ake cewa ka kawo a auna a ga cuta dami dami ake cewa akwai majina a ce kawo majina a auna ko sannan akwai jini a ce kawo jini a auna sannan akwai kashi da fitsari kaga ashe waɗannan duka su ɗauke suke da cututtuka tun da gare su ake gano rashin lafiya to kaga kashi yana ciki kuma shi ya fi kowa da girma to a ce kashin nan da an ɗauke da cututtuka sannan ko kashi bai ɗauke da cuta jama'a ku ba warin kashi fa ko na jariri balle ƙato to ka zanna kai baka ta'ammuli da komi illa da kashi kuma kashi ba ma na mutum guda ba ka taɓa wanga kashi ka taɓa wanga kashi ina lafiya take gare ka ba yadda za a yi ɗan liwaɗi ya lafiya ku kuma kalle su ku gani duk wanda kalli liwaɗi ba yadda za a yi ya lafiya ta gani don haka maganar wa ɗan liwaɗi wa azima ɓata lokaci ko to ban cewa ɓata lokacin tun da Allah ya ce a yi Allah ya ce a yi ko amma kai duk abin da za ka faɗa mai illar liwaɗi ya fi ka sani duk ɗan liwaɗi ya san ba lafiya lawai ke ba shi mai yi bai lafiya tunda yana ta'ammuli da kashi babu yadda yadda za a iya lafiya hanyoyi zai yawa aka kwasa s mecece hanya ta farko da likitoci sun kace aka ɗaukar s lewaɗi hanyar lewaɗi ta gani sannan shi kuma wanda aka, aka kwana da shi shi shi karuwat shi fiyaka kadiba maniyin nan a sa masu ciki ba, ba su da hanyar wucewa mace Allah ya yi mata yadda ko ansa za ta fi tsare kai baka fi tsare su don haka wannan maniyin da aka ta zuba ma lokaci lokaci to baka da baya bai da wurin fita sannan don Allah ya azabtar da kai tun da ka saba ma Allah Allah bai sa maniyin nan ya narke ko ya fito ka tuce shi a'a sai ya sa maniyin ya tsaya nan inda an kasa shi cikin jikinka sai ya rube in ya rube sai ya koma tsutsotsi tsutsotsi masu rai don haka su kuma tsutsotsin nan maniyin nan da ya koma tsutsotsi bai da abinci illa maniyi don haka in ana nan ana ma za ka zauna lafiya tsutsotsin suna samun abinci amma da ka ɗauki lokaci ba a yi maka ba abincin ya nasu ya ƙare to sai su zo su kama caccakar duburarka shi yasa to in sun ka zo suna caccaka to ba sai an bashi kuɗi ba shi yanzu mai yi mai yaka nema don ya samu zaman lafiya shi yasa ka ganin ɗan luwaɗi ba wai sai da kuɗi ba ɗan luwaɗi zai kai ga stage ɗin da shi shi taimako ne ne ma ka yi mai in ka zuba mai maniyin tsutsotsin sun samu abinci don ya samu shi ɗaya zama shi ne zama ne lafiya don haka bala'i ya cika da shi ko bai cika da shi ba na farko kenan sannan na biyu ita duburan nan da aka sa wani icce cikinta dama ba a yi ta don komi ba illa ba don wani abu ya shiga ba don tutu ya hito ɗaya an kai ta shi ko ku duba kashi yana da lubricants yana da abin ga maski kun fahimta don haka zai sulbuto sulub saboda wannan wannan lubrication da Allah ya yi mishi to iccin nan da aka sa maka shi bai da lubrication icce na busasshe kun fahimta don kaga wannan washa da ke riƙe kashi kada ya fito to yau da gobe in ana sa ma ice sai washe ta goge in washe ta goge sai ya kashi baya da control shi yasa kake ganin yaro matashi shekara 25 shekara 30 amma da nafkin yake yawo wa an ka san ke sa nafkin jarirai to da ganin matashi katun matashi da nafkin kaso wani abu ya shiga dada shikenan yanzu an goge washen babu control don haka shi don ka kashi ya zubo ma wani ka babu nan bakin masallacin ga wata muna hira wani ka bamu labari yace suna zaune majalisan su tare da wasu yan lawadi kawai ana zaune sai an zawo ya gangaro kafafun wani nan wani ke ba mu labari ya ce zawo kuma ya faɗi sunan wannan ɗin ya ce suna zaune kawai sai ga zawo na biyar kafafu nai kaga ya nuna babu control don haka dole ya tashi ya naɗe wando zai yi gida to ina tambayar ka don Allah duk a game kuɗin sakkwato duka da na gwamnati da na bello yabo da na duk kuɗin sakkwato a game su a bashi amma yau zanne ki zawo na malalo mai don Allah ya ci riba wallahi bai ci riba ba yanzu haka ni na san wasu matasa ba su iya fita da rana sai da daddare saboda an riga an hude su Allah ya shiryar da mu don haka kun gani to ka gani to ka gan liwaɗi ba sai wani ya faɗa ma ba bata ne kun fahimta haka tsafi tsafi zuwa inda bokaye ce gujin kuna muna wa'azi muna kuma zuwa inda bokaye Allah ɗaya aza muna mu yi amma shi mai zuwa inda boka ya fi ka sanin musamman mace duk macin da ka zuwa inda boka ta fi ka sanin illar da aga boka ta game kayan ɗakin ta duka ta sai suwa ɗaki ya koma fari kal babu komai ciki ta kai ma boka bayan ta kai mai kayan ɗakin ta sannan kuma ta ya haye ta tambaye su duk baccin da ka zuwa inda boka tana faɗa ma wallahi suna hawan su ha to ke zo ya ke himata ta kyau da banza ke ki kawo kanki ba kiran ke ba kuma dama shari'a shi yasa annabi ya hana yace namiji bai taɓa keɓanta da mace ba in dai ba muharramarsa ba face shi dan shine na ukun su to lokacin da za ta shiga inda boka ta ce sun ta kai don Allah a kori kishiyarta ko a hauka ta kishiyarta ko a gigi ta mijinta ko mi ya samu in ya amsa albashi kada ya kai banki ya kawo mata sai dai ta ɗiba ta bashi ta aji saura haka ta kaso a mai da mijinta ko ba haka suka cewa ba ai yawon mata inda boka yake nan a kori kishiyarta ko a yi banza da kishiyarta ita ita akuwa ga miji sannan a mallake mata miji in ya yoga aiki kada ya taba kodari sai ya kawo mata ta ɗebe abin ta kaso ta bashi saura to ke zo ke ke banta daga ke sai shi kina shiga tare da wani ke ɗaya ka shiga shedan an na ukunku ya kawata mishi ke sai mi sai ya ce to yanzu abinda za a yi za ki samu mani za a ɗebi maniyinki sai a haɗa da shi za a aikin ta ji matakin farko maniyinta za a haɗa to tana zuwa ta ce mijinta na zo inda boka boka ya ce a ɗebi mani don haka in ka sadu da ni ka ɗebo min shi kaga sai ya nuna mata to abin za a yi akwai yaran da aka sa su yi wannan cikin yara ne kuma sai an biya sai ke biya san in kun ka aje in ki halakaka yake ce ke yadda ya tabbatar da halakaka yake in ki dawo ki kawo kuɗin sai ya ce to gaskiya hajiya ke san kuma yaran yau ba aminci gare su ba ina tsoron kada ya zan a abin ga kuma dai magana ta take san yaran yau don haka dai kuma ga ke dai matsayin da ya ta ni dauke ki kaza da kasta dan nan shikenan ba ta kai kanta ba kaga barna goma da goma da yaggiya aurenta wani ya hauta kila ta ɗauko ciki ta ɗauko ɗanɗan boka Allah ya shiryar da mu to shi ne ya ce wa amrun ta bayyana laka gayu da al'amarin da ɓata ce ta bai wannan ya bayyana ƙarar ɓata ne kowa ya san ɓata ne zina komi jahilcin ka san ɓata ce liwaɗi komi jahilcin ka san ɓata ne shaye-shaye abu mai maye ka san ɓata ne zuwa inda bokaye ko masu zuwan ko su matan da 'yan siyasa daga sun san ɓata ne kun fahimta duk sun sani to kaga irin wannan duk abin da bata ta ta bayyana gare ka cewa bata ne sai ka nisance shi in mai hankali kake kuma in kana son ka gama da duniya lafiya sai ka nisanta ko to sai na uku al'amarin da an kai sabani shin wannan abu bata ne ko shari'a ne wasu malamai sun ce bata ne wasu sun ce shari'a ne to sai ya baka shawara in kana son ka fita daga sabani kai ka samu malami kuma wanda ake tsammanin yana da ilimi ga wannan matsalar yanzu misali ba ko wani mallami ake wa fatawa ba jama'a sai wanda an kasa yana da ilimi ga matsala yanzu masallacin ku an kai sabani game da jasatul istiraha zaman hutawa wazo da jasatul istiraha hadisan manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama to don Allah in kana son ka samu mafita ta kware game da jasatul istiraha wani mallami ya kamata ka wa tambaya malamin hadisi shi da ya san hadisi to sai ka zo masallacin ku an yi rigima game da sutul istiraha sai ka ta inda wani malamin fiqhu shi iyaka abin da ya sani lahalari qawaidi ishmawi iziya risala askari muhtasar zalika mablaghu min al-ilmi bulugul marami wanga in ka kawo sai ce kai wannan shedanin littafi ne littafin nan na mai kariki bai san shi ba don Allah in ka dauke maganar jazul istira ka kai mai kabi samun mafita ko ko malamin da sha luga ya koshi ai malamin ku na yana karantar da ku balaga ya iya balaga sai ka ɗauki rikicin jazul isra kai mai miron balaga miron jazul isra da balaga ba maganar balagiyu na bace ko ko malamin nahawu sai ka ɗauki rikicin da an kai masallacin ku ne jazul isra ka iskan malamin nahawu don Allah ka bi mafita to shi akkurakuran da ake samu abin da ya sha matsaloli na hadisi ya ku jama'a ku diba su wane ne malama su wane ne sun kasan hadisan manzon Allah kuma sani na hakikani ahli sunna dan gargajiya ko da ya karanci ilmul hadisi wannan ba malamin hadisi bane ba malamin hadisi bane don me saboda baya aiki da hadisan da ya karanta don haka dan gargajiya malamin bid'a ko da yana da ilimin hadisi kakka dauki mas'ala wadda an kai sabani haka ya mai mu koma ma lahalari mi mai lahalari ya ce ya ce wa alal ulama'a wa ya katadi biman bil muttabi'ina bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama in ya tashi ya tambayi malamai ga duk abin da ya daure mai kai amma in ya tashi koyi ya koyi da masu biyar sunnar annabi kun fahimta to yanzu matsalar hadisi ya ce ka tambayi malamai don Allah malamin fiqihu malami ne ga matsalar hadisi malamin balaga malami ne ga matsalar hadisi malamin nahawu malami ne ga matsalar hadisi to malamin tarihi wa ka ɗauki matsalar hadisi ga malamin tarihi to shi shi ashirmin da mutane ke yi an yi rikici game da jasatul istiraha masallaci maimakon ka je ka samu malamin da ya san hadisi kuma na sunna a kar makallahu ko an ma'abuta a benga rikici an kai masallacin mu wani yazo wani zama mun miƙe shi ko ya zanna kuma ba wurin tahiya ba zaman nan da aka yi ga raka'o'i mara da raka'a farko da raka'a ta uku wasu sun kace ana yi wasu sun kace ba a yi tsakani da Allah a kar makallahu me sunnar manzon Allah ta tanada sai ya ɗauko bukhari ya nuna ma hadisin malik ibn al-huwairi ta gashi nan sun yi sallah tare da manzo Allah manzo Allah ya ce sutul istiraha kuma yace musu sallu kamar ra'aytu muni usalli kaga in gaskiya hake so magana ta kare ko akwai saura ta kare amma sai ka ɗauki matsalar jarazo ka kai mallamin fiqhu to me zai ce ma illa sai ya ce ba ai ai ba ai ai waɗannan na masu zuwa da sabbin al'amari shi adda tsoho shi da adda tsohon ilimi kun fahimta to kun ji yadda ake tambaya amma gobe in matsalar da ta shafi luga ta samu ita ko ba malamin hadisi zaka ta sama da ita ba shi ko malamin luga zaka ta sama da matsalar ta luga amma in kana son ka samu mafita kun fahimta matsala ce fiqhiyya tsintsa matsala ce ta fiqhu sai ka samu wanda ya sha ya koshi fannin fiqhu sai ka ta mai da ita matsala ce ta tafsiri jama'a ya kamata ka tasan mallamin kyau da matsalar tafsiri sai ka tasan ma wasan tafsiri shi kuwa ne mallamin tafsiri ga sunan sai ka tasan mai a kar makallahu wata aya ce a wani ya ce kaza wani ya ce kaza mai hakikani sai ka samu mafita kun ji wannan to kaga da wannan athar na da wannan hadisi na dan abbas ya inganta abin da yake nuna mana kenan mafita daga musu da sabani da jayayya duk abin da yake shirya ne ta ka yi abinka duk abin da yake bata ne nisanta shi abin da an ka yi saɓani ta ka samu masani game da shi ka tambaye shi duk abin da ya faɗa ma ya baka dalili a ƙur'ani ko hadisi kan gamsu shikenan sai ka bi wanda ya ce ma in an yi haka nan an fita daga saɓani ko ba a fita ba wannan kuma shine ƙarshen abin da malla ya kawo ƙarƙashin wannan babi na tsoratarwa daga jayayya jama'a mun samu fa'ida ko ba mu samu ba to Allah ka amfanar da mu ga abin da mun ka jiya don akwai annaya da jayayya jama'a bata da kyau ko da da gaskiyar ka kabarta yafi kaga annabi ya ce an yi mata a gidan aljanna ko Allah ka ba mu aljanna sai babi na gaba ya ce kitabu dahara to yanzu mun shiga littafi gadan gadan littafi nawa mun ka yau littafin farko kitabul ikhlas wa ihdarin niyya ko sannan littafi na biyu a targibu fil ikhlasi wa sidqi wa niyyati saliha wanda yake hani da gare kuma ya shigo littafi na biyu kitabu sunna wajibcin biya sunna at-targhib fi ittiba'il kitabi was sunna shine kitabus sunna ko sannan littafi na uku shine kitabul ilmi kitabul ilmin ga da mun ka kare yau karkashin wannan kitabul ilmi ya kawo wajjajen hadisi 140 da wani abu ya kawo babubbuka ga sunan ko at-targhib fil ilmi wa dalabihi ko sannan ya kawo fadlul ilmi al-ilmu ilmani ilmi ya kasu kashi biyu sannan at-targhib fi rihlati fi talabil ilmi duk mun yi ko at-targhib fi sama'il hadith wa tablighihi at-targhib fi mujalasati al-ulama at-targhib fi ikram al-ulama'i wa ijlalihim wa tawqirihim at-tarhib min ta'allum al-ilmi li ghairi wajhi Allah ta'ala neman ilimi ba don Allah ba at-targhib fi nashr al-ilmi wa dalalati ala al-khair duk mun yi su الترهيب من كتم العلم الترهيب من أن من أن يعلم ولا يعمل بعلمه يي علمي أما يك أيكي دشي سي الترهيب من الدعوة في العلم بغون غبا da ilimi shi ma mun yoshi ko sai babin mu na ƙarshe at-tarhib min al-mira'i wal jidali wa huwa al-mukhasamatu wal muhajaja shine babi na ƙarshe mun yi wajen hadisi 144 ko 145 ciki wasu sai inganta wasu ba su inganta ba kuma ya kawo da ifai masu yawa cikin wannan babin amma insha Allah ta'ala to yanzu inda za mu shiga kun ji kitabut dahara kaga za mu shiga cikin ibadat to insha Allah shi kashi 70 in ban ce 80 na hadisan kitabul ibadat duk ingantattu ne kun fahimta don haka Allah ka sa mana albarka ga abin da mun ka karanta Allah ka sa mana albarka ga wanda za mu karantawa yace kitabu dahara littafi mai bayani game da hukunce hukuncen tsarki yace a dahara ma'anaha al-lugawi an-nadhafa in an ka ce dahara ga lugar larabci ana nufin tsabta wafi shari'a amma ga shari'a tana nufin nazafatul badani tsabtar jiki wa da tufa walƙalbi da zuciya Allah hayatin maksusa akan siffa wadda ake bantatta kaga alwalla tana cikin ɗahara taimama tana cikin ɗahara istinja'i yana cikin ɗahara wanka na janaba ko na haila ko nifas duk suna cikin ɗahara kun fahimta kowanne kuma da irin siffar da shari'a ta ce za a yi ne kun fahimci wannan ma'ana dai tsalki kamar yadda shari'a ta ce tsarki ya kasu kashi uku akwai tsarki na jiki sannan akwai tsarki na tufafi sannan akwai tsarki na wurin sallah wa'annan su ne tsarkin da shari'a ta nema ga abin da ya shafi ibada in mun ka dawo ga aƙida kuma sai mu ce da tsarki na zuciya ita ma zuciya ana son ta zan tsalkakka kuma tsarkinta ya fi muhimmanci bisa ga tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin wurin sallah ko da jikinka da tufafinka da wurin sallarka suna masu tsafta amma zuciyarka na da datti hayyo kana nan ƙazami Allah don rahama ka tsarake mana zukatanmu to sai ya ce a tarhibu tsoratarwa mina takhalli daga keɓanta in an ka ce a takhalli shine zagayawa kalma ta uku kuma ba haya ko akwai ana biyan haya ba kun san ba haya ne ba haya eh zuwa make ba dalla makewayi to zagayawa kenan ko kaga at-takhalli duk suna dauka at-takhalli asalin kalma daga khala'un ne ke banta saboda duk wanda zai zagayawa kana ta ya tare da wani kaga kai ɗaya za ka shiga to sai an ka samu abin ke banta kun fahimta shine ce at-tarhibu tsoratarwa min at-takhalli daga yin kashi a laɗurƙin nasa hausar da kun kafi fahimta yin kashi a laɗurƙin nasa akan hanyoyin mutane hanyar da mutane ke bi sai ka zo tsakiya hanya ka zazzaga kashi ka kyauta wani in yana da hankuri wani in ya gito mi zai cewa amma duk wanda ya kashi tsakiya Allah ya tsine mai albarka Allah ya isa muna gare shi ya cutar da mu ka ka ja kanka tsinuwa to shi ne ce tsoratarwa daga yin kashi yin ba haya a laɗurƙin nasa akan hanyoyin mutane auzillihim ko inuwarsu inuwa wadda in rana ta yi suka zuwa su yi fiyar su huta ko da suka zuwa gobe sun batta lafiya lau ko suka su iskan mu wani ya zazzaga musu kashi nan ga inuwan nan za su kwashe kam amma sai sun yi mi sai sun yi mabaka addu'a ce duk wanda ya muna kashi nan inda muka Allah tsine mai albarka kun fahimta au mawaridihim ko kuma mashayarsu inda suka bi su tai su ɗebi ruwa shine mawarid mawarid jam'i ne na maurid inda suke bi hanyar da suke bi zuwa mashaya zuwa wurin ɗiban ruwa ba mashaya ta giya ba mashaya ta ruwa hanyar da suke bi a tafi rafi ko a tafi rijiya ko a tafi inda bohole ko famfo to wannan hanyar ita ce maurid jam'in ta shine mawarid hanyar da mutane ke bi su tai su ɗebi ruwa sai ka zazzaga musu kashi ta amma duk wanda ya kashi wannan wurin Allah tsine mai albarka to shi yasa shari'a ta tsoratar daga yin kashi waɗannan wuraren wattargibu da kuma kwadaitarwa fil inhirafi daga kaucewa ga kaucewa an istiqbal alqibla daga fuskantar alqibla wastidbari hada bata baya in zaka kashi ko zaka bole to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ka fuskanci alqibla kuma kada ka ba alqibla baya sai dai ka fuskanci ina sai dai ka fuskanci gabas ko yamma eh eh to gare ku kenan amma annabi ni ce muku in ce ko dai ka sai dai ka wasu nawa annabi ƙarya shi annabi ce cewa la tastadbirul la tastadbirul qiblata bi ga'idin wala bawlan wala tastadbiruha walakin sharriqu aw garribu kada ku huskanci alƙibla hakka ku bata baya in za ku kashi ko za ku fitsari sai dai ku huskanci gabas ko ku huskanci yamma don me saboda lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar yana madina ina ne alƙiblar mu musulmi makka inda ka'aba take ko makka to kaga makka ina take ga madina kudu madina na arewa makka na kudu don haka nan madina da annabi ya faɗi maganar kaga ina ne alƙiblar su kudu don haka ashe kenan in mutumin madina zai kashi kada ya huskanci kudu ko arewa sai dai huskanci gabas ko yamma amma mu kuma yanzu ina alƙibla take gare mu gabas don haka yanzu mu ko in za mu kashi ko za mu bole kada mu huskanci gabas ko yamma sai dai ko ka huskanci kudu ko arewa Allah ya gafarta mu wani malami malam Muhammadu Ibrahim ya wuri wani babban malami ne mai wa'azi da an kai nan Sokoto yace in ka ga tutu in ka ga kashi na fuskantar gabas ko yamma kayan jahili ne nace jahili ko kashi bai iya ba Allah ya shiryar da mu to hadisin mu na farko yace an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala ittaqul ittaqul la'anaini qalu wa man la'anani ya rasulullah قال الذي يتخلى في طرق الناس او في ظلهم رواه مسلم وابو داود وغيرهما حديث من فرقو an karɓo shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kalca manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ittaqul la'anain ku kiyaye masu la'anta biyu ku kiyaye abubuwa biyu masu la'anta qalu sai sahabbai sun ka ce wa man la'ana ya rasulullah menene masu la'anta ya manzon Allah qala sai yace allazi yatakalla wannan da yake yin kashi fi ɗurƙin nasu ga hanyoyin mutane au zillihim ko inuwarsu kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa abu da da abu da da ga ruhuma da wasansu kaga hadisi ne sahihi mun kara kumallo da, da sahihi ko haka za mu ci gaba da cin musu insha Allah ta'ala yan da ifan da a ciki ba su da yawa kun fahimta sai annabi ya ce ku kiyayi masu la'anta biyu sai ya ce masu la'anta biyu kamar su ke la'anta alhali kaga sun ka tambaye shi menene masu la'anta biyu yace yin kashi ga hanyar mutane ko ga inuwarsu inda suke zama su sha inuwa su ne masu la'anta kaga hanya na la'anta wani to inuwa fa to amma kenan sai malamai sun ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi ku kiyaye abubuwan da ke sabubbantar muku samun la'ana menene ke sabubbantar da samun la'ana yin kashi ga hanyar mutane da ka zo tsakiya hanya dukkan ya kashi in wani ya kyale ya baka da Allah cikin zuciya wani sai ya bude baki ce duk wanda ya kashi bisa hanyar na Allah ya tsine mai albarka kaga ashe kenan kashi bisa hanyar da mutane ke bi yana jawo ma la'ana yana sabubbantar ma samun la'ana kun fahimta hakan ga inuwar da mutane ke zama in rana ta yi su huta su yi fira sai ka zo nan ka yi musu kashi shi ma in wani ya kyale wani sai ya ce Allah ya tsine mu wanda ya kashin nan ashe kenan yin kashi ga inuwar mutu da mutane ke zama su huta yana jawo ma la'ana shine ma'anar shine ma'anar la'anaini kun fahimta ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kiyaye abubuwa biyu da ke jawo muku samun la'ana da mi da mi yin kashi bisa hanyar mutane da yin kashi cikin inuwarsu ƙauluhu faɗa ta da ya ce alla'ana ne yuridu al'amurai ne yana nufin al'amurra biyu aljalibainin la'ana masu jawo tsinuwa ku kiyaye abubuwa biyu masu jawo muku samun tsinuwa wa zalika wannan ko anna man fa'ala ma cewa duk wanda ya aikata su lu'ina za a tsine mishi wa shutima kuma za a zage shi duk sadda ka zo hanyar mutane kai ya kashi wani sai ya ce Allah tsine mu wanda ya kashin nan haka inuwar mutane fallan ma kana sababan lidalika lokacin da yin kashi ga hanyar mutane ko ga inuwar mutane sun kazan sababbi ya samun la'ana udifal fi'lu ilaihi ma sai an ka raba aikin zuwa an kai idafa aikin zuwa gare su sai an ka ce kama sai an ka nuna kamar su ke yi an ka ce la'anai ne fakana ka annahu man la'ana ne sun ka zan kamar su ne masu la'antar alhali ba su ke la'antar ba suna da sabubbantar da mutum ya samu la'anta kun fahimta yanzu sai hadisi na gaba ya ce wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ittaqul mala'ina thalatha albaraz fil mawarid wa ƙari a tsariki wa zilli rawahu abu dawud da ibn majah kilahuma an abi sa'id al-himyari an mu'adhin wa qala abu dawud da huwa mursal yani anna aba sa'id lam yudrik mu'adhan hadisin mu na gaba dai yace an karbo daga mu'az dan jabal yarda Allah tabbata gare shi ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ittaqul mala'ina thalatha ku kiyayi wuraren la'anta guda uku menene ma'anar wuraren la'anta guda uku ku kiyayi wurare uku waɗanda in kun yi kashi ko fitsari gare su kuna samun la'ana kun fahimta na farko albaraza zagayawa asalin kalmar baraz fili fallau can daure laraba suna kyamarta yin shadda yin salga cikin gida suna ganin ƙazamta ne don haka sai su ta bayan gari a san fili fallau na ake kashi to daga baya dai da an ka wajabta kulli ga mata dole an kai musu shadda cikin gida ba mun yoshi ba to shine ma'anar baraz to kaga sai an ka aro kalmat asalin kalmar baraz fili fallau inda ake kashi sai an ka aro ta sai an ka ba kashin kamar alga'id me ga'id kashi ko to asalin alga'id ba kashi ba inda ake yin kashin nan ne ga'id yanzu kamar da turanci toilet in an ka ce toilet me ake ni da toilet kashi ina jin toilet kana jin kashi kenan ko amma ga hakika ne meye toilet nan wurin da ake yi to shine alga'id kaga da larabci da turanci duk an ka are wuraren sai an ka ba shi kashin abinda ake yi kun fahimta to shine yace ku kiyayi wuraren la'anta guda uku menene wuraren la'anta guda uku ya ce albaraza yin kashi filmawari da a mashayan mutane inda mutane ke bi su ɗebi ruwa sai ka zo nan kai kashi wa ƙare a tsariki da tsakiyar hanya me ma'ana ƙare a tsariki ƙare a daga ƙara albaba me ƙara albaba ya ƙwanƙwasa ƙofa to in kana tahiya kamar ba ƙwanƙwasa ƙasa hake da ƙafafunka ba shi ne ƙare a tsariki don haka yan ka ce kare a ɗari ina ne kare a ɗari ki tsakiya hanya inda kuke bi kuna taki da ƙawafunku kaga ba gefen hanya ba tsakiya hanya ya ce wa kare a ɗari ki da tsakiyar hanya wa zilla da inuwa inuwa inda mutane ke zama su yi fira kun fahimta to kaga waɗannan yin kashi cikin waɗannan wuraren guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana jawo la'ana inda mutane ke bi su ɗebi ruwa jama'a sai ka zazzaga musu kashi ko inda inuwar da mutane ke zauna su huta ka zuzzuga musu kashi ko ko hanyar da suke bi su wuce ka zuzzuga musu kashi in wani ya kyale wani ba zai kyale zai ce Allah tsine wanda ya kashin nan to sai annabi ya ce to kak ku ja mu kanku la'ana ku kiyaye yin kashi waɗannan wuraren guda uku kun fahimta don haka ashe kashi da fitsari ba duk inda ka ga dama kake yi ba a'a rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisin wa ibn maja da ibn maja kilahuma dukkan su an abi sa'id al-himyari sun karbo daga abu sa'id al-himyari ba abu sa'id al-khudri ba wannan himyari ne an mu'adhin shi kuma himyarin nan ya karbo daga mu'az wa qala abu dawud imamu abu dawud yace huwa mursal wannan hadisi mursal ne ma'ana munqati'un ne ya'ani yana nufin anna abu sa'idin shi abu sa'idin alhimyari din can lam yudrik mu'adhan bai riski mu'az ibn jabal ba kaga akwai inqita'i kenan ko to to kaga tunda akwai inqita'i kamata ya hadisin ya zan da'ifi to amma yanzu sai ya kawo shi da an shi hafizul munzari yana ma ishara game da ingancinsa ashe ya nuna kenan yana da yana da dama dai menene illar in ƙita'i tsakanin himyari da ma'azu ɗan jabal ko? To, kaga illan mai sauƙi ce, to sai an ka samu wani hadisi kuma ga yanan tafi hadisin ɗan Abbas ma'anarsu guda, to sai ya zan da gare shi, don haka ya ƙarfafa shi sai hadisin ya zan hasanun ligairihi. Maimakon mu ce mai da ifi saboda in ƙita'in da a tsakanin himyari da ma'ad, to akwai ga wani can yayi mai shaida, ga mai mai shaida na hadisin ɗan Abbas da attafi insha Allahu, to shi ya ƙarfafa sai ya zan hasanun ligairihi. kun fahimta to sai ya ce almala'in can da ya ce ita ulmala'ina thalatha kurki yayi wuraren la'anta almala'in ai mawadi'in la'ani wuraren la'anta menene wuraren la'anta qala al-khattabi wani babban malami bajimin malami Allah shi mai rahama Imam al-Khattabi ya ce wal muradu huna bi dhilli wuraren la'anta ba an ce hadda inuwa ba yace mashayar mutane inda suke bi su ɗebi ruwa da tsakiyar hanya sannan da inuwa ko sai kaɗabi ya yi bayani ya ce to wace irin inuwa ya ce wal muradu bi huna bi dhilli abinda inuwar da ake nufi a nan huwa dhillu alladhi takhadahu an-nasu maqilan ita ce inuwar da mutane na rike ta wurin kailula menene kailula eh ku bari mutum guda ya faɗi me kailula baccin rana ba shi ya kailula ba madalla hutawa ka kwanta ko ka yi bacci ko baka yi ba shine siesta da turanci ba dole sai ka yi bacci ba in rana ta yi dai ka samu wuri ka kwanta daɗa ka yi bacci ko baka yi ko idon ka benga shine siesta kana kwanci kana wasa da waya ka yi kwana amma still siesta kake yi don haka hutu shine kailula fa ina yake to shi ne imam al-khattabi ya ce inuwar da ake nufi nan shi ne huwa dhillul ladhi takhadahu nasu maqilan ita ce inuwar da mutane na rike ta wurin futawa wa manzilan kuma sun rike ta masauki yanzilunahu suna sauka gare ta suna futawa kun fahimta wa laysa kullu dhillin ba wai kowace inuwa ba ya harumu qada'ul hajata ba kowace inuwa biyan bukata karkashin ta yake haram ba kowace inuwa an ka hana yin kashi karkashin ta ba ya ce faƙar ƙadan na biyu sallallahu alaihi wasallama hajjato haƙiƙa annabi ya biya bukatarsa me ma'anar biyan bukata kewayawa ko zagayawa yin kashi ya ce haƙiƙa annabi ya biya bukatarsa ta hata ha'ishi ba kafin ba ce ko dai ka sa alhamza ko ka sa ya'un ko ka ce ha'ishi ko ha'ishi amma ba hakishi ba ba hankicin ba yace fa karkadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama hajatau annabi ya biya bukatarsa ta hata karkashin hayishin sun kurki minan nakhali na dabinai hayish ko inda itace na tattaru haka shine hayish me suna ne da hausa eh sun kurki annabi ya ce cikin sun ƙurƙin itacen da bi ne ya biya bukata eh rukuki to to duk da yadda za ku kira shi dai yan dai kun fahimci haish ko ko haish ya ce domin annabi ya biya bukatarsa ta hata haishin minan nakal karkashin surƙoƙin itacen da binai wa huwa shi kuma surƙoƙin da binai la mahala babu makawa lahu dhillin yana da inuwa duk inda dabinai da yawa sun kaɗu akwai yana ko babu to an ce annabi ya ce cikinsu ya biya bukata kaga ashe ba kowace inuwa ba inuwar da mutane na al'adanci zama nan su huta intaha kun fahimta wa an hudhaifa wa an hudhaifa ibn usayd radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce eh to waruwaya annabna abbasin radiyallahu anhu ma qala sauri nika wai in kare shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul an ruwaito daga dan abbas kaga yace waruwaya don yayi ma ishara yana da magana ko an ruwaito daga dan abbas yadda Allah tabbata gare su ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa ittaqul mala'ina thalatha kaga daidai da juna da na mu'azum na jabalin ku kiyayi wuraren la'anta guda uku ƙila sai an ka ce malmala inu thalatha ya rasulallah menene wuraren la'anta uku ya manzon Allah ƙala sai annabi ce an ya kawo da ahadukum ɗayan ku ya tsugunna wani irin tsugunni tsugunni na biyan bukata ɗayan ku ya tsugunna saboda biyan bukata fi zillin cikin inuwa yusta zallu biyu da ake shan inuwarta yusta zallu zadun ɗin nan fataha gare ta ba kasara ba fi zillin mutum ya tsugunna ya biya bukata fi zillin cikin inuwa yusta zallabi da ake shan inuwarta au fi ɗariƙin koko ga hanyar mutane au na ƙa'ima'in koko a tsakiyar ruwa ma'ana hanyar da mutane ke bi su ta yi mashaya kaga wannan nace muku shi yace rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito shi ko to shi ma wannan hadisin yana da magana ciki ne akwai da ifi amma kuma tun da raunin mai sauƙi ne sai ya ƙarfafa wancan kun fahimta na mu'azu shi ma na mu'azu sai ya karfafa wannan sai sun ha karfafi juna dukkan sun kaza hasanan lagairi sun taimaka ma juna haka aka sun musulmi su zama taimakon juna da hadisi wanga ya taimake wanga wanga ya taimake wanga kun fahimta wa an hudhaifa ibn usayd radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga hudhaifa dan usayd ba hudhaifa dan yaman ba yadda Allah tabbata gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kal cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man adal muslimi na duk wanda ya cutatar da musulmi fi durqiyam ga hanyoyinsu menene ma'anar ya cutar da su yatte bisa hanyar da suke bi su wuce ya musu kashi kaga ya cutar da su ko wajabat alaihi la'anatum to tsinuwar su ta wajaba akai ne jama'a in wani ya kyale wani ya gito yana kyalewa don hakan ga duk abin da sannan kuma ba kashi ɗaya ba duk abin da ke cutatar da musulmi ga hanya su an hana ka buɗe makwarara ta ɓata hanya wanda duk ya biyo sai ya faɗa cikin ruwan kwatakka ta gidanka abin da ya kamata nan cikin gidanka ka yi rame inda ruwan kwatakka za su shigowa shi ya ƙa'ida kun fahimta ba daidai ba ne ina fata kun fahimci abin da ka nufi to don haka yadda an ka hana yin kashi hakan ga duk abin da an na ƙazanta duk abin da an na cutarwa ga hanya an hana shi ne ya ce man adal musulmi duk wanda ya cutar da musulmi fi ɗurƙin ga hanyoyinsu wajabat alaihi la'anatun tsinuwarsu ta wajaba a kai ne za ku zo su tsine mai kuma in sun ka tsine mai Allah zai karɓi wannan addu'ar da sun kai don haka ya kare kai ne daga tsinuwa rawahu dabrani fil kabir imamu dabrani ya rawaito cikin mu'jamul kabir bi isnadin hasan da isnadi mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne hasan kun ji hayyawa mu kai ga da ifi ba ko to yace wa an muhammad ibn sirina radiyallahu anhu qala qala rajulun li abi huraira muhammad ibn sirina yace wani mutum ya ce ma abu huraira aftaita na fi kulli shay'in ya akramaka Allahu Abu Huraira kayi muna fatawa ga komi ba abinda baka amsa muna fatawa ba yushiku an yi kusa an tuftina kayi muna fatawa fil khara'i ga makewayi ga abin da ya shafi kashi kun fahimta shine alkhara kashi ga komi kayi muna fatawa ba abinda baka ce muna baka kawo muna hadisi to an yi kusa kai muna fatawa ga abin da ya shafi kashi abu da ya ce kwarai ko shi ma annabi ya yi magana game da shi ya ce faƙali sai abu huraira ce sami ito rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulna ji manzon allah yana cewa man salla sakhimata duk wanda ya sance kashinsa sakhima shi ma kashi kaga ashe tutu sunaye gare masu yawa daga larabci daga hausa da hausa ana cewa tutu ana cewa bayan gari ana cewa kashi ana cewa bayan gida ana cewa ba haya eh eh da me kuma ƙoha ana cewa ƙoha ya yi ƙoha ƙoha ƙwarai ƙoha ƙwarai tabbas kawai ana cewa ƙoha ƙoha kaka ji halar in yaro na abin ga an ka ga yana tsutsu ya ce ƙoha kaka ji halar ana cewa ƙoha na faɗi tutu shi an babban suna ne ai ga sunan dai ko to yadda kun ga yake da sunaye daban-daban da hausa haka da larabci kaga ana cewa khala ana cewa ga'et ana cewa sahima ana cewa eh ana cewa khara ana cewa buruz shi ne baris buruz kun fahimta to duk sunayensa dai ne ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallasa qimatahu duk wanda ya sance kashinsa ala dariqin yatte bisa hanya ala dariqin akan hanya min turqil muslimi daga hanyoyin musulmi yatte bisa hanyar musulmi ya zazzaga kashi fa alaihi la'natullahi tsinuwar Allah ta tabbatar mishi wal mala'ikati da ta mala'iku wan nasi da sauran mutanen kirki ajma'i na gaba daya don haka jama'a kashi bisa hanyar mutane abin kwarai ne ba abin kwarai ba ne rawahu dabrani fil ausad imam dabrani ya roto cikin littafin sama wajen mul ausad wal bai haƙi wa gairu huma ko warwatu thiqatun marwayatan sa amintattu ne illa muhammad ibn illa muhammad ibn amr al ansari in bancin muhammad dan amr al ansari qauluhu fada ta da yace yushiku bi kasari shinil mu'jama dawa shinin mai digagga kasara yushiku wa fataya kuma ana yi mata fata yushaku sai ya ce lugayyatun ba lugayyatun ba ne lugatun ne ku cire ya'un ma'ana duk ma'anarsu guda ko ka washinun kasara ko ka yi mata fata ko ka ce yushiku ko ka ce yushaku ma'anahu abinda an ma'ana yushiku ya kadu ya yi kusa waya sara'u kuma da sauri abin zai faru wasakhima ba khima ba sakhima can da ya ce man salla sakhimatahu sakhima akwai sinun wasakhima kalmar sakhima wal khira'i da kalmar khira'i khira'i duk ma'anarsu al-ga'id duk tutu ne kun fahimta sai dai wannan hadisi hadisi ne da ifi cikin isnadin sa akwai da ifi wa an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace iyyakum ka shedinku wata arisa da kwanciya at ta'aris me ta'aris kwanci ka ku da kwanciya ala jawadi tariki akan tsakiyar hanya kai ne ba kauye kana cikin tafiya cikin daji ka tsaya ka huta sai ka tsaya bisa hanya akwai haɗari kun fahimta ba bisa hanya an ka ce ba a ka koma gefe karkaraɗi ka wani direba ya shawo kwaya ya sha a marawe to ya take ka bai san da kai ba wasu salata alaiha da kuma sallah tsakiyar hanya an hana kwanciya tsakiyar hanya an hana sallah tsakiyar hanya don bi da annabi ya muna kashe da daga kwanciya tsakiyar hanya da sallah tsakiyar hanya sai ya ce fa ina domin ita hanya ma'awal hayyatin nan ne matattaran macizai maciji ina yake bi bisa hanya bai ta cikin hakukuwa ai bisa hanya yake bi to ka zo ka kwanta sai ga gajera sai ta shige ma cikin wando ka tuma uku baka taba kasa ba shi ne ce fa'ina domin ita hanya ma'awal hayati ita ce matattaran macizai wasu ba'i da zakoki da namun daji su kura su zaki su kyarkeci su ma in suna tafiya ina suke bi hanya suke bi to ka taho ka kwanta bisa hanya kaga sun samu nama waƙada alhaji ta alaya kuma ka shaidin ku da biyan bukata akan hanya kun fahimta ba a kashi bisa hanya fa innaha domin kashi bisa hanya almala'in yana cikin abin da ke jawo la'ana in kawwa mutane kashi bisa hanyar su sai ce duk wanda ya kashin na Allah ya tsine mishi rawahu ibn maja warwatu thiqatu ibn maja ya rawaito shi kuma ruwaitansa amintattu ne haka yake wannan hadisi hasan ne ligairi wa amma kahulin radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yubala bi abwabil masajid an karɓo wannan hadisin daga makahul ad-dimashqi makahul tabi'i ne ba sahabi ba yace yace naha rasulullah manzon Allah yayi hani to ina sun ka hadu kaga isnadi ya kare ko madalla yace na har rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani an yi bala daga ayi boli bi abwabil masajid nan inda kofar masallatai ka san harkun musulunta da larabawan kai ba ba har cikin masallaci wani ya zo ya boli ba to da ran da ya ji boli sai ya tsaya nan bakin kofar masallaci ya zuba abinai sai an ka hana kun fahimta yace rawahu abu dawud fi marasili imamu abu dawud ya rawaito cikin littafinsa marasil ba cikin littafinsa sunan abi dawud ba ba cikin sunan ba yana da wani littafi da ya kira kitabul marasil hadisai mursallai ɗaya taro masu ‘yan dama dama mursallai iyaka illa su irsali sai ya zuba cikin littafi sai ya sami kitabul marasil kun fahimta to ce sawo shi ba cikin littafin sunan ba kaga duk da yake wannan hadisi mursal ne amma tun da yana da shaida sai malamai sun kace mai hasanun ne ligairi kaga shi ainihin kai ne da ifi ne tun da mursal ne daga makhul tabi'i yace annabi ya ce kaza ko annabi ya hana kaza kaga ga irsali nan ko wanda yake illa ce amma tun da yana da wasu hadisai da ke yi mai shaida kaga sai an ka hassana shi sai ya zan hasanun ligairi kun fahimta don haka yin hukunci akan hadisi jama'a sai fa kai karatu mai yawa tunda wani na karfafa wani ku sa wannan cikin kokon zukatanku hadisi na iya zama da in ka kalle shi nan ta gefen isnadinsa ko gefen mataninsa yana, yana da illa amma kuma sai ga an hassana shi ko an sahaha shi saboda mi saboda wani can wanda ke yi mai shaida ko yana da mutaba'a don hakan ga in baka da kokarin bincike baka da kokarin karatu kama kanka daga da ifi ko sahihi wannan aikin malamai ne ina fatar kun fahimta to Allah shirin da mu sai hadisin mu na ƙarshe ya ce kasa da ya ƙari ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man lam yastaqbil al-qibla wa lam yastadbirha fil ga'idi kutiba lahu hasanatun wa muhiya anhu sayya'a rawahu tabrani wa ruwatuhu ruwatu sahih hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah cikin wannan babin an karɓo shi daga Abu Huraira kaga mun fara da na Abu Huraira ko mun rufe da Abu Huraira ko Allah shi ƙara rahama ga Abu Huraira da sauran ƴan uwansa sahabbai yace an karɓo daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace mallam yastaqbil alqibla duk wanda baya fuskantar alqibla walam yastadbirha kuma baya ba alqibla baya fil ga'id in yazo kashi kutiba lahu hasanatun za a rubuta mai lada in yayi kashi kaga daidai da kashi musulmi yayi in ka bi doka za a rubuta ma lada amma in ka bi sunna duk wanda man lam yastaqbil alqibla duk wanda bai huskanci alqibla ba wallam yastadbira kun bai bata bai fil da in yazo kashi kutiba lahu hasanatun in yayi kashi wa da shari'a tace za a rubuta mai lada ya zazzagi cuta kuma ya samu lada wa muhiya an husayya kuma za a shafe mai zunubi a rubuta mai lada kaga ashe da dai tutu ibada ne amma in ka yi shaida shari'a ta ce a rubuta ma lada a shafe ma zunubi rawahu dabrani imamu dabrani ya ruwaito shi warwatu hukumar marwaitansa ruwatu sai duk marwaita ne na bukhari haka yake wannan hadisi hadisi ne sahihi kan tagarya qala al-hafiz wane ne hafiz anan imamul munziri shi marubucin littafin Allah shi mishi rahama Allah ya saka ma imamul munziri da alkhairi Allah ya saka mai da gidan aljanna akan wannan kokari da yi hafizul munziri ya ce wa qajja annahyu an istiqbalil qibla haqiqa hanni ya zo game da fuskantar alqibla wastidbari hada bata baya fil khala'i in an zo kashi fi gaira ma hadithin ba cikin hadisi guda ba sahihin kuma hadisi ingantacce mashhurin kuma mashhuri tuguni shuhuratuhu shahara hadisin suke shi ke wadatarwa an zikiri daga ambato ba ma sai mun kawo shi ba saboda shahara hadisin in kuna tuni karatunmu babu qada'il hajati na bulugul marami mun yi hadisin salmanul farisi ko manzon Allah ya hane mu daga ba alƙibla baya da kuma huskanta ta in mun zo kashi sannan mun yi hadisin hadisin wane ne abu ayyub al-ansari jazakallahu khairan hadisin abu ayyub al-ansari wanda yake shi rawahul jama'a malaman nan bakwai bukhari da muslim da abu da tirmidhi nasai ibnu majah da ahmad duk sun rawaito shi shi ma yace manzon Allah ya umarce mu kada mu fuskanci alqibla kada mu bata baya in mun zo kashi ko boli kun fahimta to shine hafizul munziri yace an ruwaito hadisi game da abin ga hani ya zo game da fuskantar alƙibla da kuma ba ta baya fil khala'i in mutum ya zo kashi fitsari ya shigo ciki shi ma fi gaira ma hadisin ba cikin hadisi guda ba sahihin kuma hadisai ingantattu mashhurin mashhuri tuguni shuhuratuhu shahara hadisin da ke ga fuskantar alƙibla in an zo kashi da bashi baya shi ke wadatarwa an zikiri daga ambatonsa likaunihi domin kasancewa ta yin nahayan mujarrada hani ne tsintsar hani hani ne wanda bai ɗaukar tawili bai da wata shubha bai shine nahayan mujarradan wallahu subhanahu wata'ala a'lam Allah tsarki ɗauka sun tabbatar mai shine mafi sani mun samu fa'ida ko ba mu samu ba to kowa yawa annabi salati Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sannan Allah shi ƙara yin rahama Allah shi ya rahama ga hafizul munzari abinda na faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka saurara Allah ya sa mana albarka ga abinda mun ka karanta inda ni kuskure Allah shi yafe mina shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika kaga hadisan mu yau duk waɗanda mun ko in bancin guda shi ɗaya da ifi haka za a ci gaba insha Allah ta'ala